بسم الله الرحمن الرحيم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم آه، كتاب الجنائز آه، باب غسل الميت آه، حدثني يحيى عن مالك آه، عن جعفر بن محمد آه.
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل بقميص
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز wannan littafi na goma sha shida a cikin kutub na muwatta ta al'imamu malik yana bayani akan abin da ya shafi aljana'is gawaiwaki babu ghusilil mayyit wannan babi yana bayani akan abin da ya shafi wanka na mamaci malam ubaidullahi ya ce haddasani yahya an malikin mahaifinmu yahya bunu yahya al-laifi ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an ja'afar bin muhammadin shi kuma ya jiyo daga ja'faru sadiq ɗan muhammadul baƙir ana abihi shi kuma ya jiyo daga babansa shine muhammadul baƙir wato jika na Hussein ɗan Ali ibn Abi Talib Muhammadu Baqir ake ce da shi saboda wato ya tono ilimi shi yasa al-Baqir ma'ana li'annahu baqara al-ilma saboda ya tono ilimi ya tsago shi ya ciro shi shi yasa ake ce da shi Muhammadu Baqir Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghussila fi qamisin haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato an mai wanka na mamaci yana sanye da kayan shi yana sanye da riga a jikinsa an gane ko wato wannan shine abin da ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam na na aisha radiyallahu anha ta ce lokacin da suka yi nufin za su wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanka to sai suka yi ta baba a nujarridu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama min thiyabihi kama nujarridu mautana amnu ghasiluhu wa alaihi thiyabuhu za mu mai wanka ne irin yadda muke yi wa wato waɗanda suka rasu daga cikinmu wanka ko ku a'a za mu yi mai wanka ne da tufafin shi a jikin shi shikenan sai barci ya kama su kowa a cikin barci abin da aka ce mishi ghassilu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wa alaihi thiyabuhu na'am
وحدثني عن مالك Mm, عن أيوب بن أبي تميمة السختياني mm, عن محمد بن سيرين mm, عن أم عطية الأنصارية mm, أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثة أو مم.
خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر mm, وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور mm, فإذا فرغتن فآذنني mm.
قالت فلما فرغ فلما فرغنا آذناه Mm.
فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه na'am تعني بحكمه إزاره Na'am. Wa haddathani an Malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, Mm, an ayyuba bin abi tamimata sakhtiyani mm, wato ya jiyo daga malam ayyub ɗan abi tamima a sakhtiyani, mm, an Muhammad bin Sirin, shi kuma ya jiyo daga Muhammad ɗan Sirin, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. an ummi atiyya al-ansariya shi kuma ya jiyo daga malama na na ummu atiyya al-ansariya mutumniyar madina mm, na na ummu atiyya tace dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shigo wajenmu hina tuwufiya tuhu lokacin da diyarsa na na Zainab ta rasu. Faƙala sai ma'aiki Alaihi salatu wassalamu ya ce, Irsilna ha tsalatsan, wato ku wanke ta sau uku, ku yi mata wanka uku, au hamsan ko kuma ku mata wanka sau biyar. au aksara min zalik ko kuma ku mata wanka sama da biyar ɗin in ra'aytun na zalika idan kun ga cewa tana buƙatar wanka ɗin sama da biyar ma'ana in ra'aytun na annaha bi hajitin ila aksara min hamsi idan kun ga cewa ita ɗin tana buƙatar sama da biyar ɗin bima'in wasidirin da ruwa tacacce da kuma magarya. waja'alna kafuran fil akhirah sai ku sanya turare na kafur fil akhirah a cikin wankan na ƙarshe din dan ya zamanto tana kanshi aw shay'an min kafurin ko kuma ku sanya wani abu na turaren kafur a wankan na ƙarshe fa idza faraghtunna fa'adhinnani manzo Allah ce idan kuka gama wankewa na na Zainab to ku sanar da ni cewa kun gama. Walat, na na ummu atiyya ta ce falon ma faraghna azannahu shi kenan sai muka mata wankan kamar yadda ya umarni. To, amma a wata ruwayal a suna na ummu atiyya sun mata wankan sau bakwai. An gane ko? Sun mata wankan sau bakwai kamar yadda ƙala fara'aina anna aksara min zalika saba. an gane ko ta ce to yayin da muka gama wanke tan sai muka sanar da shi ɗin kamar yadda ya nema fa'aɗana hidwahu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ba mu gyabtan shi faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ashir na ha'iyahu wato ku ɗaura mata wannan gyaftan nawa a dandan jikinta wato ku ɗaura mata shi a jikinta ta'ani bi hiƙiwihi abinda na na ummu atiyya take nufi da ta ce fa'a'ana hiƙiwahu shine izarahu sai ya ba mu gyaftan shi na'am حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان اسماء بنت اميس غسلت ابا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا وحدثني عن مالك يا ذن تدني يا جيو دغ الإمام مالك shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan abubakar ɗan muhammad ɗan amur ɗan hazm al'ansari al-madani anna asma'a binta umaisin haƙiƙa na na asma'u ɗiyar umais wanda mata ce ga abubakar ne siddiq allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ghassalat ababakar ne siddiqa hina tufiya ta wanke mijinta ta yi wa mijinta wanka shine abubakar siddiq lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa sun maharajat sannan na na asma'u bintu umais sai ta fito daga cikin ɗakin da ta mai wanka fasa'alat man hadaraha min muhajirin sai ta tambayi waɗanda suka halarto wajen wannan jana'izar daga cikin muhajirai mutanen makka faƙalat ta ce da su in nisa imatun wa inna haza yawmun shadidul bard ta ce haƙiƙa dai yau ina azumi kuma a yanzu ana cikin tsananin hunturun sanyi fahala alayya min gusirin shin akwai wanka a kaina faƙalula suka ce a'a ce ma ba sai ki wanka ba an gane ko to wannan mas'ala ce khilafiya tsakanin malamai shin wanda ya wa mamaci wanka sai shi ma ya yi wanka waɗansu suka ce sai ya yi wanka shi ma waɗansu suka suka ce a'a ba sai ya yi wanka ba wannan shi ne zance mafi inganci
وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسل يغسلنها ولا من ذوي ال- ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يم- ي- ي- ي- yummimat yummimat نعم يم- يممت نعم فمسيها بوجهها وكفيها من الصعيد Mm.
قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يمم يم يم- يممنه أيضا Mm.
قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف Mm.
وليس لذلك صفة معلومة Mm.
ولكن يغسل ويطهر wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu sami'a ahlal ilmi yaqulun نعم haƙiƙa al'imamu malik ya ji ma'abuta ilimi suna cewa نعم wato ya ji malaman madina suna cewa idza matatil mar'a idan mace ta faɗi ta rasu walaysa ma'aha nisa'un yughassilunaha babu mata 'yan uwanta wanda za su mata wanka a tare da ita wala min zawil mahrami ahadun yali zalika minha sannan kuma babu wani zu maharraminta ba wani kananta ko yayanta ko babanta ko kanan babanta ko ɗanta wanda yake matsayin ɗa ne ga yayarta an gane ko? ba wani ɗaya daga cikin dai zu maharramai wanda ya li dalika minha wanda zai jibinci wannan wanka ɗin daga ɓangarenta wala zaujun ya li dalika minha kuma ba wani mijinta wanda suke tare da shi ba mijinta a wannan gurin wanda zai jibinci wanke ta to yummi mat sai a mata taimama eh taimama za a mata فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد فمسح بوجهها سي أشاف فسكرتا وكفيها دا تاففكنتا من الصعيد دا قولي وان دا يكي ذلكتك هكذا أي. قال مالك الإمام مالك يتي وإذا هلك الرجل تو إذن نمجي يفاد يرسو وليس معه أحد sannan kuma ba wani tare da shi daga cikin mazaje illa nisa'un face dai mata kaɗai wato bai hula ce ta fada a tsakiyar kal- kalluha Eh, shi shi kaɗai ne kawai wani ɗan dauru da ɗan dauru an gane ko ba ba kuma hu duka wa a cikin 'yan matan hu duka babu 'yan uwan shi Eh, kowace ajinabiyar shi ce kuma lokacin shi yayi to ya za a yi yammamnahu ayyudan su ma sai su mai taimama Ah, ya aka iya to wannan haka za su yi ƙala malikun al'imamu malik ya ce walaisa lirusulil mayyiti inda na she'un mosufin walaisa she'un mosufin ya ce ba wani abu wanda yake abin siffantawa lirusulil mayyiti inda na game da wankan mamaci a wajenmu ba wata siffa wanda take sananniya a wajenmu game da abin da ya shafi wankan mamaci wanda za a ce bai dace ba mutum ya huce wannan siffar ya ƙetara ya zo da wata siffa sai dai kawai abin da ake so shine ya ɗoki abin da ya fi sauƙi a gare shi an gane ko ya ɗoki abin da ya fi sauƙi a gare shi wani za a ga cewa in yawa mamacin wanka a wanke a- a a kwance ya fi jin daɗi wani kuma zai ce sai an zaunar da mamaci ɗin shi yasa mai risala ya ɗan kawo waɗansu siffofi daga ciki ba yana nuni akan cewa ba idan baka yi ba da wannan siffa ɗin baka iya wanka ba an gane walaisa lidhalika sifatun ma'luma yace ba wata siffa sananniya game da abin da ya shafi wankan mamaci walakin yughassal fayutahhar sai dai abin da ake bukata shine a wanke mamaci din a tsaftace shi daga datti wannan shine abin da ake bukata نعم na'am باب ما جاء في كفن الميت fi kafani في كفن الميت na'am حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة babu ma ja'a fi kafanil mayyit wannan babi yana bayani dangane da abun da ya zo shi game da abun da ya shafi likafani na mamaci abun da ya zo shi na athar daga wajen sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam game da likafani na mamaci ubaidullahi ya ce yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga babansa Urwa ibn Zubair, shi kuma ya jiyo daga nana Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam. Hakika ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin bidin, an yi mai likafani a cikin yana sanye da tufafi guda uku. An yi mai likafani cikin tufafi guda uku, bidin farare, sahuliyatin waɗanda suke ƙaƙal-ƙaƙal farare ne ƙaƙal-ƙaƙal laisa fiha qamisun wala imamatun babu riga a cikin adadin waɗannan tufafin guda uku kuma ba rawani kenan idan aka sa riga da rawani sun zamanto guda biyar an gane ko amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ba a yi wa annabi riga ba da rawani a cikin adadin likafanin gabaki ɗaya ma Mm.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد Mm.
أنه قال Mm.
بلغني أن أبا بكر الصديق Mm.
قال لعائشة وهو مريض Mm.
في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أصواب Mm.
بيض سحولية Mm.
فقال أبو بكر Mm.
خذوا هذا الثوب Mm.
بثوب عليه Mm.
قد أصابه مشق أو زعفران Mm.
فاغسلوه Mm.
ثم كفنوني فيه Mm.
مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو مع بكر ثوبين آخرين ما ما شاء الله ما ثوبين آخرين نعم فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت Mm.
وإنما هذا للمهلة وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال حقيقة يحيى بن سعيد يتي بلغني لاباري يا إسو غريني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حقيقة سيدنا أبو بكر الصديق الله تعالى يقال يدادش قال لعائشة وهو مريض ya faɗa ga ɗiyarsa na na Aisha iyalin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da yana fama da rashin lafiya ta ajali. Ya ce da ita fi kam na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya ce Aisha wai a cikin tufafi nawa ne aka yi wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama likafani. Faƙalat na na Aisha ta ce fi thalathati aswabin. wato an mai likafani ne a cikin tufafi guda uku bidin farare sahuliyatin kakal-kakal ko kuma ƙirar sahul faƙala abubakarin sai abubakar ya ce to hudu hada tsauba ku amshi wannan rigar ku amshi wannan tufafi ɗin litsaubin alaihi wani tufafi ne wanda ake jinya shi da shi an gane ko ya ce ku riƙe wannan wanda kada asabahu mishkun aw za'fran haƙiƙa wani a, damshi ko wani gurbi na turaren mishk ya same shi ko wani gurbi na turaren za'fran ya same shi wato akwai wani ɗasɗas na turaren mishk a jikin wannan riga ko wani ɗasɗas na turaren za'fran a jikin ya ce da su fagsiluhu ku wanke wannan tufafi ɗin thumma kaffinuni fihi ma thawbaini akharaini sannan kumun likafani ina sanye da shi wato kumun likafani a cikin wannan tufafi din tare da kuma waɗansu tufafin guda biyu na daban wato wannan dai ya zamanto tana ɗaya daga cikin wato tufafin da za a samu an gane faƙalat aishatu sai diyar shi na na aisha radiyallahu anha ta ce wa ma haza ta ce haba baba wannan tufafin tsoho asiyo sabo mana wannan ta faɗi mishi haka ne saboda tana ganin cewa wannan ya tsufa to amma shi kuma abubakar a abin da ya sa duka yi mata wannan ba don wai bai san ko a likafani nawa aka yi wa annabi ba tufafi nawa aka yi wa annabi likafani da shi ba saboda ya sa mata haƙuri a cikin ranta ya sa mata ya nuna mata cewa shi ma barin duniyar zai ya shirya yanzu da shi ta litinin ma so a amshiran shi tun da tambaya yi a gare ko ya ce yaushe aka amshiran ma'aiki alaihi salatu wasalam duka a lokacin hadith yana cikin bukhari ya ce mata mata tufiyan nabi sallallahu alaihi wasallama ta ce da shi yau litinin fa'arju an akuna min al'an ila laila ce abinda nake so daga nan zuwa dare a ce nima ranar litinin yan a ce Allah ta'ala ya amshi raina nima don in dace da na rasu ranar litinin so amma bai rasu ba sai ranar talata an gane ko to malamai sun yi bayani akan wato hikimar da ta sa bai rasu ba sai ranar talata din kai Allahu akbar Allah ta'ala ya ji kan maza an gane ko to a lokacin sai na na aisha radiyallahu anha ta ce da shi wa ma haza ta ce menene wannan kuma ya ya abubakar wannan ai ya tsuha a siyo mana sabbi faƙala abubakarin alhayyu ahwaju ila aljadidi min almayyit abubakar ya ce da ita ai rayayye shine yake buƙatar sabo ba mamaci ba eh mana ina mamaci ina sabo ai shi mamaci shi ko haka aka kai shi ta zai baya so ya ce wa inna ma haza lil muhula sani dai kadai wannan tufafan nan guda uku da za a sa duka za a sa su ne holil muhula kawai saboda mugunya saboda mugunya shine ho za a yi fa da in aka sa mutunkin kabari ya ce in ya kumbura hoshiya ce zai yi kuma mugunya ce za ta yi ta zuba ya ce to wannan ya ce za a kawo sabo ce ba sai da sabo ba eh sabo ango shi ne yake bukatar sabo amma ina ga mu mamaci da wani ya sa mishi sabo an gane ku da yawa daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun tanadi tufafin likafaninsu kafin su bar duniya akwai wanda wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu an kawo mai waɗansu kaya masu kyawu ya ya za shi da ya hoto ya zauna a fara kawo wani ya ca ya rasu lallai ba su annabi ya ce kana san su ya ce ina san su ce to kawai annabi ya shi gida ya hoto sahabban da suke gurin suka fara mishi hada yaya ne za a yi kasan annabi yana son wani abun kuma ka tambaye shi kuma kasan shi kuma in dai ka tambaye shi abu baya hanawa ya kyale su suka yi ta mishi shi ne da aka kawo aka saka abin a hannun shi aka dauka mishi to gasu ya ce to alhamdulillah ya kai ya ajiye su a gida ya ce ni ma ba dan in saba ne ya ce wannan ko na mutu da su za a kai abin ne ya ce saboda ya ce da a lokacin da aka kawo annabi ne na ce ina so ya bani shi ne za ku ce dan in sa dai ya ce wannan saboda albarkar jikin annabi abin da ya taba ne ma aka saka a jikina ya zama to shine karshen tufafin da zan sa ce aje abin ne na dashi yaje shine yasa na amshe shi ba wai dan wani abu ba
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويعذر ويلف نعم نعم ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه يا زنتدني يا جيو دغ الامام مالك يا جيو دغ ابن شهاب يا جيو دغ حميد دان عبد الرحمن دان عوف يا جيو دغ عبد الله دان عمرو بن العاص حقيقه عبد الله دان عمرو بن العاص يتي الميت يقمص ويؤذر ويلف في الثوب الثالث Abdullahi ɗan Amr ibn al-As ya ce to almayyit mamaci ya ƙammas ana mai doguwar riga wa yu'azzar sai a mai gyafto wa yulaffu fi thawbi thalith sai kuma a nannade shi a cikin tufafi na uku fa in lam yakun illa thawbun wahidun idan ya zamanto ba wani tufafi face dai lufafa guda ɗaya tar kufi na fi to sai a mai likafana a cikinta an gane ko to masha Allah ya yi ko to alhamdulillah wallahu ta'ala ala a dinga nazari dai da kyau da Allah Allah